وصلى الله على النبي الكريم فصل أصليك عندك عربي منا اعلم أن الله جل اسمه قادر كسني سوى وبنجي مرة وكين سركي ميكوني على خلق المعرفة أو ثالثة سنة وبنجي أكين زكاة باينسا والعلم da بذاته kuma wato sani da zati nasa وأسمائه da sunayensa da وصفاته sifofinsa وجميع تكليفاته da gaba ɗayan kallafe kallafensa ابتداء kakkari بواسطة ba tare da wata wasila ba لو شاء idan da ta'ala ya Allah ta'ala ya su كما وكي عن سنته irin yadda aka hakaito game da sunna ta sa في بعض a cikin الأنبياء shashin annabawa وذكره بعض آل التفسير mabuta tafsiri sun ambaci wannan في a قوله تعالى cikin fadin Allah ta'ala ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا wa ma kana li bashari lan yukallimahu Allah illa wahayan وجائز ya halatta أن يرسل إليهم جميع ذلك ya بواسطة sadar da gaba ɗayan wannananka zuwa gare su da wasila تبلغهم كلامه wadda za ta isar da su zancensa وتكون تلك الواسطة sannan ita wannan wasila takan zama إما من غير البشر ko dai daga wajen wanda wato ba dan adam ba كالملائكة مع kamar da sha'anin mala'iku tare da أو annabawa من ko جنسهم kuwa ya zamanto daga jinsi na su الأنبياء مع kamar الأمم annabawa tare da al'ummai ولا مانع لهذا من دليل العقل babu abin da zai hana wannan nan ka daga ta- dalilin nan na hankali وإذا جاز هذا idan haka ya halatta ولم bai يستهل zamanto korarre ba جاءت الرسل manzanni suka zo بما دل على da abin da ya تلك shiryar afsa gaskiya ta su من معجزات na daga mu'uzzozin nan nasu وجب تصديقه to ya zama wajibi a gaskata su a cikin abin da suka zo da shi لأن المعجزة مع domin dai shi الناس abin da yake mai gajiyarwa tare da kalubale من النبي صلى الله عليه وسلم da- قال daga annabi sallallahu alaihi wasallama to mai tsayawa ne مقام قول الله yayi daidai da faɗin Allah ta'ala sarka abdi ba wana yayi gaskiya أطيعوه saboda haka ku yi biyayya gare shi واتبعوه kuma ku bi shi وشاهد على صدقه sannan wannan ya zama shaida ne a bisa gaskiya ta sa cikin abin da yake fadarsa وهذا
Imam كافر Alkali ce wannan mai isuwa ne والتدويل فيه خارج tsawaitawa a عن cikin الواجب.
wannan jawabi zai fitar da mutane daga bukata ومن أراد تتبعه imam alkali ya ce wanda ya ne- ya nufi bi- bibiya ta sa وجده zai مستوفى same shi a في ciki مصنفات أئمتنا a cikin littattafan jagororin mu Allah ya jin kai gare su والنبوة في لغة من همزة kaga annubu'atu a cikin lugar wanda yace nubu'atu مأخوذة من awan ruko ce النبي.
daga annabau labari وهو الخبر shine labari mai girma ألا يهمد على هذا التعويل wani ma ba sa yi masa tawili a- ba sa yi masa hamza a bisa wannan tawili dan sauƙawa والمعنى amma ma'ana أن الله تعالى cewa Allah ta'ala أطلعه على غيبه ya tsinkayar da annabinsa akan gaibi nasa وأعلمه أنه نبي sannan ya sanar da shi cewa shi annabinsa ne ويكون نبي منبه sai ya zamanto annabi ab- abin bawa labari فإيل sai ya zamanto awon safa'il ne بمعنى مفعول da malam mafa'ulu أو يكون ko kuma ya مخبرا zamanto mai ba da labari أما بعثه الله a sabon da Allah ta'ala ya yi ko da shi ومنبئا mai ba da labari da abin da الله وعليه.
da abin da Allah ya tsinkayar da shi aka yi nasa فإيل sai ya zamanto awon fa'ilu ne بمعنى da ma'anan nan na فاعل.
fa'ilu ويكون عند من لم يها mizu yana zama yana zama a wajen wanda bai ce annubu'atu ba yace nubuwatu wato sai zamanto daga annabuwatu daukaka نعم وهو ما ارتفع من الأرض shine abin da ya dauka gabarin kasa ma'ana ta sa أن له رتبة شريفة cewa yana da wata daraja madaukakiya ومكانة da kuma bigiran daraja madaukakiya nan ga ubangijinsa منيفة mai dau- madaukakiya والوصفان في حق kaga sifofin nan guda biyu wato a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam masu dacewa ne وأما الرسل amma kaga ar-rasulu manzo وهو المرسل shine wanda yake abin aikowa لم يأتي فعول a larabci ma ba a taɓa samun fa'ulu ba بمعنى مفعل da ma'anar nan nan fa'alu اللغة a cikin luga إلا sai نادرا abu ɗan kaɗan وإرساله إر- أمر الله له to da aka ce Allah Allah ya aiko shi to shine wannan da Allah ya masa na isar da aike إلى من أرسله zuwa wanda ya aiko shi zuwa gare shi واشتقاقه tsago shi من التتبع daga bibiya ne ومنه قوله yana daga cikin sa faɗin ubangiji fa- faɗin mutane جاء الناس أرسالا mutane sun zo arsalan ajere لا تبع بعضهم بعضا idan shashin su ya bi shashi وكأنه ألزم تكرير التبليغ kai ka ce shi an lazumta masa ka wato maimaita a tabligi isar da yake أو ألزمت الأمة ko ko an lazumta wa الأمة al'umma ittiba'ahu biyayya ta sa واختلف العلماء malamai sun ƙara wa juna sani عن النبي والرسول shin annabi da manzo بمعنى da ma'ana ɗaya أو ne بمعنى ko ko da ma'anoni guda biyu ne قيل هما سواء wasu malaman suka ce da abu ɗaya ne da annabi da manzo وأصله من الإنباء asalinsa daga ba da labari ne وهو الإله wanda shine sanarwa واستدلوا بقوله تعالى sannan sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin قد أثبت لهما الإرسال kaga dai da annabi da rasulu anan Allah ya tabbatar musu da man- wato aike gaba daya تعالى Allah ya ce ولا يكون النبي إلا رسولا annabi ba zai ba zama ba sai manzo ولا الرسول manzo ma ba zai zama ba sai إلا annabi وقيل هما wasu malaman suka ce huma muftar kasani wato da sun rabu gida biyu من وجهين daga wata fuska إذ قد اجتمعا domin dai duk sun haɗu fil nubuwata a cikin annabta, wanda shine tsinka tsinkaye akan gaibu والإعلام da kuma wato sanarwa وخواص da النبوة kusuriyar nan ta annabawa أو الرفعة ko ku a ɗaukaka بمعرفة ذلك dan sanin wannananka وحوز درجتها da kuma tattaro darajar nan tata وافترقات sai kuma suka zama sun rarrabu a cikin ƙarin nan na manzanci ga manzo وهو الأمر wanda shi umarni aka yi masa da ya gargaɗan wato ya gargaɗi da kuma wato sanarwa كما قلنا irin da yadda muka ambata a baya وهجتهم من to الآية su ma dai hujjar mu wayannan نفسها mutane da suka ce abin a rarrabe yake daga wannan ayar ne ita kanta التفريق بين الإجتماع kaga Allah ya rabe tsakanin sunaye guda biyu ce Umar sanna min rasul min qablika min rasulin wala nabiyyin ولو كان شيئا واحدا Imam Al-Ghazali ce to da annabi da manzo abu ɗaya ne لما حسنت تكرارهما تكرارهما بالكلام البليغ da mai mai tasu bai kyautatu ba a cikin zance mai balaga kamar alqur'ani قالوا suka ce والمعنى abin da ake nufi وما أرسلنا من رسول إلا ba mu aiko wani manzo رسولا daga cikin manzanni zuwa wata al'umma ba أو نبيا ko ko wani annabi وليس به wanda shi ba manzo bane ba zuwa kowane ɗaya قد ذهب بعضهم hakika إلى- tashin malamai sun tafi إلى أن الرسول zuwa cewa shi manzo من جاء بشرع shine wanda ya zo da shari'a sabuwa ومن لم يأت wanda kuma bai zo da ita ba to wannan annabi ne غير رسول ba za a ce masa manzo ba وإن أمر بالإبلاغ Eh, wato, والإنذار ko da an umarce shi da isar da kuma ya gargadi والصحيح amma zancen fi inganci والذي عليه الجماع الغفير wannan da kunzumin al'umma suke kai nasa أن كل رسول cewa dukkan manzo annabi ne وليس كل amma ba نبي dukkan annabi ne yake manzo ba وأول الرسل kuma farkon آدم manzanni shine annabi Adamu وآخرهم na ƙarshen su kuma shi ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama وفي حديث أبي ذر ya ba cikin hadisin Abi Zar al-Ghifari Allah ya kare da gare shi أن الأنبياء مئة cewa ألف annabawa su dubu ɗari ne وأربعة وعشرون da dubu ألفا ashirin da dubu نبيا.
hudu.
وذكر أن الرسل ya ambata منهم cewa manzanni daga cikin su ثلاثمائة sun kai wato ɗari uku وثلاثة da goma عشر.
sha uku.
أولهم na farkon آدم su shine عليه annabi Adamu alaihi salamu وقد بان لك to kaga anan وجه ma'anan nan na annabta ya bayyana gare ka da ma'anan nan na manzanci وليست عند المحققين ba su kasance ba a wajen muhaƙiƙai wato zati ne للنبي ga annabi sallallahu alaihi wasallama ولا وصف ذاته ko ko sifar zati ga shi annabin sabani ga karramiya mutanen ma- masu bin Muhammad bin karramin Afghanistan a cikin tsawai ta zance gare su da wani sharbuci da suke yi wanda babu abin dogaro kai nasa amma kaga shi wahayi asali nasa a larabci shi ne gaggawa فلما كان النبي يتلقى ما يأتيه من ربه بعجل yayin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yana karɓa abin da yake zake masa daga ubangijinsa gaggawa سمي ya ka وهايا kira shi wannan abin da wahayi وسميت أنواع الإلهامات an وهايا ambaci nau'i nau'i na ilhamomi an ambaci su da wahayi تشبيها بالوحي saboda kamanceceniya da wahayi إلى النبي zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama وسمي الخط وهايا wahayi wato shi rubutun annabi an kira shi da wahayi لسرعة حركة يدك saboda saboda motsin wato saurin motsin hannun mai rubutun wa wayul hajibi sannan akwai wahayi ma na mujibitai da kuma harara abin da ake nufi da su shine gaggawar nuni na su yana daga wannan nan kamar Allah ta'ala fa'uhe ilaihi mu an sabbihu bukuratan wa ashiya ai ma'ana au ma ya isa ya yi ishara ya yi nuni wasu malaman suka ce a ya rubuta yana daga cikin sa wato fadin fadin su alwaha alwaha ma'anarsa ai gaggawa gaggawa wasu suka ce ai asalin wahayi shine sirrantawa da boyewa to daga nan aka masu ilhama da wahayi yana daga cikin safadin Allah ta'ala wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim ai ma'ana suna yin wasu wasi a cikin zukatansu yana daga wancanan kafadin Allah ta'ala wa auhayna ila ummi musa ai ma'ana an sanya a cikin zuciya ta ta hakika an faɗi wannan nan kafin bayan Allah ta'ala وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي ما يلقيه في قلبه أي معنى أبن ديك سنيا شيء أتكن زكاة زوجي يسا وكارد واصل أبا فصلي كي عندك عربي منا إلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة kai sani cewa ma'anar da muka ambata na cewa abin da annabawa suka wuce sunan sa mu'jiza annal khalqa shi ne cewa halitta duk sun gajiya ba za su iya zuwa da irin ta ba ita kuma mujiza ta rabi gida biyu akwai nau'in da ya zamanto daga nau'i na ikon dan adam sai suka gajiya gabarin sa to kaga gajiya wannan tasu anu gabarin sa ya tabbatar da aikin Allah ne wanda ya shiryar amsa gaskiyar annabi nasa kamar yadda Allah ta'ala ya juye da su game da burin mutuwa
da kuma yadda aka gajiyar da su a bisa zakkewa da misalin alkur'ani a bisa ra'ayin wasu malamai da makarantar da katarnin wannan akwai wani nau'i kuma wanda shi kuma ya fita daga ikon dan adam saboda haka ba su sami iko ba a bisa zuwa da misalin alkur'ani kamar raya matacce da kuma juya da sanda ya koma macijiya da fitar da taguwa daga cikin fandutse da zancen na bishiya da bubugowar ruwa daga yan yatsu tsage wannan na wata
yaf'alu ahadun illa na daga abin da ba zai yi wani ya aiwatar da haka ba sai Allah ta'ala fa yakunu zalika to sai wannan nan ka ya zama a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zama aikin Allah ne da kuma wannan kalubalen nasa ga wanda ya sare ban tashi cewa ya zo da misalin irin wannan to kaga jewa ne gare shi kai sani cewa mu'jizozi wayannan da suka bayyana a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallama da dalilan nan na annabta manzon Allah da dalilan nan na gaskiya ta sa suna cikin wayannan nau'o'i guda biyu har ila yau manzon Allah ya fi kowa a cikin manzanni mu'jiza ya fi sirrin jayin aya ya fi su bayyana dalili kamar yadda da sannu za mu bayani na sa sannan ita a cikin yawanta wani hadda ba za su yi kewayewa da ita ba domin ɗaya daga cikin muzuzan alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shine alkur'ani ba za a iya kidan ne adadin muzuzansa ba da guda dubu ko ko dubu biyu ko ko sama da dubu biyu domin dai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yayi kalubale da sura ɗaya daga cikin sa sai aka gajiyar da su gabaranta malaman ilimi ilimi suka ce wa aksarus suwari wato mafi karancin sura a Qur'ani inna adaina shine inna a'ina kal wa kausara kullu ayatin to kowace aya a cikin wannan alqur- a cikin alqur'ani aw ayatin ko ko ayoyi daga cikin bi sa adadiha da wa adadinta qadriha da wa mu'jizatun wato da da- da alƙadarinta mu'jiza ne thumma fiha nafsiha mu'jizatun sannan ita kanta mu'jizozi ne ala ma sanufassiruhu amsa abin da sannan za mu rarrabe shi liman tawa alayhi na daga abin da ya tsaro gare al-mu'jizat.
shi na daga mu'jizozi ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على كتمان sannan muzozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rabu gida biyu كتم منه wato wani rabon mai ha daga cikinta ولم قطعا an san shi sani na yanke ونقل إلينا sannan an cirato متواترا zuwa gare mu mutawatirin ajiyarance كالقرآن kama alqur'ani ولا مرية babu kokonto ولا خلاف babu لمجيء sabani النبي da به cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da alqur'ani وظهوره من da kuma قبله bayyana alqur'ani daga jihar annabi sallallahu alaihi wasallama واستدلاله بوجهه da kuma kama hujjar nan tasa da hujjar nan tasa وإن أنكر هذا معاند imam alkali ce in wani mai tare karan hanci ya inkarin haka جاهد wanda yake mai musu وهو كإنكاره وجود محمد to ai kaman ma yayi inkarin ma samuwa annabi ne sallallahu alaihi wasallam a duniya وإنما جاء اعتراض الجاهدين في kada dai الحجة.
bujirere ya na masu wato kafa wato masu musu gare shi ya zo ne a cikin kafa hujja da alqur'ani وهو في نفسه To shi a kan kansa, da gaba ɗayan abin da ya tsaro shi na daga mu'jiza abu ne sananne ta hanyar tilas wa wajhu ijazihi kuma fuskar mu'jizan alqur'ani abin sani ne ta hanyar tilas da kuma hanyar tsokaci kamar yadda da sannu za mu yi sharhi na sa قال بعض أئمتنا sashin jagororin mu sun faɗa ويجري هذا المجرى abin da yake gudana wato cikin wannan magudana a bisa jumla baki daya أنه قد جرى على يديه صلى الله عليه وسلم آيات cewa ayoyi sun gudana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وخوارق آيات da abubuwan da suke keta al'ada إن لم يبلغ واحد منها معينا alkala wato idan da ɗaya daga cikin su bai zama ya kai wato yanke ba ويبلغها to gaba ɗayan su za su isa ولا مرية في babu جريان kokonto معانيها a cikin gudanar ma'anoninta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ولا يكترف مؤمن imam ولا alkali ce كافر babu wani mumini ko kafiri da za su saba أنه جرت على يديه عجائب cewa alajiban mamaki sun faru a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وإنما كلاف المعاند في Kadai dai كونها saɓanin- من قبل الله.
sabanin mai tara karan hanci wato shine a kasancewarta daga Allah ne وقد قدمنا كونها imam من alkali قبل ce mun riga mun الله.
gabatar cewa daga Allah take وأن ذلك بمثابة قوله kuma matsayin umuzu annabi wato yayi dai da fadan sa fadan Allah sadakta kai gaskiya وقد علم وقوع مث- مثل هذا ga an san aukuwan misalin wannan har ila yau من نبي daga annabinmu sallallahu alaihi wasallama ta hanyar tilas باتفاق معاني saboda haduwar ma'anonin nan nata كما يعلم ضرورة irin yadda aka sani ta hanyar tilas وجود حاكم kyautar nan ta hatimu da'i وشجاعة أن da ترجع saraukantukan nan ta antara وعلم da أحنفا juriyar nan na malam a hanafu باتفاق الأقوال saboda wato والواردة labarai wanda suka magangara sun ma- masu gangarowa sun hadu عن كل واحد hausa kowane منهم ɗaya daga cikin wayannan لا كرم هذا hausa cewa wani karimi ne وشجاعة da هذا sadaukantukan wannan وعلم da kuma هذا.
juriyar wannan وإن كان كل خبر بنفسه ko da yake dai kowane labari akan kansa لا يوجب العلم baya wajabta sani ولا يقطع بالشهادة sannan ba za a iya yanke da ingancinsa ba amma ya shahara والقسم sisimi na الثاني biyu ما لن يبلغ مبلغ الضرورة shine abin da bai kai wato ma- ma- mabalgan nan na wato abdarurati ta hanyar tilas ba والقطع da yanke وهو على نوعين shi kuma ya rabu wato gida biyu akwai nau'in da مشتهر ya shahara ya daidaitu رواه العدد adadi mai yawa sun rawaito shi وشاء الخبر به labari ya daidaitu da shi a wajen malaman hadisi da malaman ruwaya نقلت da masu tarato tarihi da labarai kamar bugowar ruwa daga tsakanin 'yan yatsu da yawaita abinci akwai wani nau'i daga cikinsa wanda mutum ɗaya ya zamanto ya keɓanta da shi da mutum biyu sannan sannan adadi adadi mai yawa shi ma ya rawaito shi ولم يشتهر اشتهار غيره bai shahara irin shaharar waninsa ba لكنه sai dai cewa shi جاء إلى مثله idan aka tattara zuwa misali na sa اتفقا sai su haɗu a cikin ma'ana واجتمعا sannan su haɗu a wuta zuwa da abin da yake mai gajiyarwa irin dai da muka gabatar da shi قال القاضي أبو alƙazi abul fadl ya faɗa وأنا أقول ita ne kuma ina faɗa ina mai tsaki gaskiya إن كثيرا من هذه hakika da yawa daga cikin wayannan ayoyi da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama معلومة sananniya ce القدي bilkadai da yanke أما الانشقاق القمر amma kaga tsagewar wata القرآن to ai alqur'ani ya nasanta da aukuwa ta sa أكبر عن وجوده kuma ya ba da labari a kan samuwarsa لا يؤذل عن ظاهره ba za a bauɗe game da zahiri ba إلا sai بدليل da wani dalili وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار ingantattun labarai sun zo da ɗauke-ɗauken fasara ta sa من طريق na daga tabarkai masu كثيرة yawa ولا يمكن أزمنا eh ba abin da zai raunana azmana wato burin nan namu خلاف sabanin nan na a haraka wani wawa منحل mai warware igiyoyin addini ولا يلتفت إلى سخاء imam alkali ce ba za a yi waiwaye zuwa sahafatu mubtadi'in wautan nan ta dan bid'a ba wanda zai sanya kokonto على قلوب a ta zukatan raunanan muminai ونلزم بهذا bar dai za mu turmu da hancinsa da bihaza da wannan وننفذ بالآراء sannan mu jefar da wauta ta sabil a bayan bayan mu وكذلك قصة to نبي haka nan إسماعيل sannan ta bugowar ruwa وتفسير الطعام da yawaita abinci wato ga annabi sallallahu alaihi wasallama رواها الثقات amintattu sun rawaito ta والعدد الكثير da adadi mai yawa amsa kunzumin al'umma masu yawa عن العدد الكثير amsa adadi wanda yake mai yawa daga cikin sahabban manzon Allah ومنها ما رواه الكافة عن akwai abin da wato kafawa suka rawaito daga kafawa متصلا muttasilan wato mai saduwa amsa wanda ya zantar da ita daga jumlar nan na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama وأقياده da zababbun su أن ذلك cewa كان wannan nan ka ya kasance a في اجتماع cikin الكثير منهم gurin da ya zamanto ba da yawa daga cikin sahabbai sun hadu في يوم الخندق kama a ranar yakin handaku وفي غزوة da kuma yakin nan na بوافق gaba wata buwa din وعمرة da kuma wani الهديبية hudaybiya وغزوة da yakin nan na تبوك tabuka وأمثالها da misalanta مما في المسلمين na da gurin da musulmai suka haɗu suka taru ومجمع العساكر da gurin tatta- taruwar sansanin musulmai ولم يؤثر عن أحد ba a rawaito ga ɗaya daga ɗaya daga sahabbai ba a ce ya saba da shi ne ruwaya cikin abin da ya kai toshi ولا إنكار sannan babu wani inkari عن amsa abin da aka ambata daga gare su أنهم رأوا cewa su sun gan shi كما رواه irin yadda wato rawahu ya rawaito shi سكوت الساكت منهم kaga kawaicin mai kawaici daga cikin su نطق الناس kamar furtawa mai furtawa ne إذ هم المنزهون domin dai su ne ababen tsarkakewa a sa yin kawaici a sa barna da yin almundana a cikin sarifa وليس هناك رغبة sannan su sabbai ba su da wani kwaɗayin abin duniya ولا رهبة ko kuma تمنعهم.
wato wani abin tsoro da zai hana su ولو كان ما سمعوه منكرا da abin da suka لهم jin nan abin ki ne a wurin su وغير معروف da abu ne ba لديهم sananne ba a wajen su لأنكروه da sun yi inkarin sa ما أنكر بعضهم على irin yadda بعض shashin su أشياء suka yi inkari a sa shashi wato kan wasu abubuwa رواها من da aka rawaito daga السنن sunnoni والسير da tarihi وحروف القرآن har ma da harufan alkur'ani وقطع بعضهم بعضا wasu ko daga cikin su suka wato kuskurantar da shashi ووهمه ya wahimtar da shi a بذلك cikin wannan ka ما هو na معلوم daga abin da yake abin sani wato anan abin da alƙali ke nunawa a muzuzin manzon Allah da yake su za a shiga bayani yanzu a da yawa wasu sukan yi inkarin muzuzin ita to amma wannan rashin sanin su da hadisan manzon Allah da rashin sanin su da hanyoyin hadisan shi yasa suke kaiwa suke wannan musul to amma ba zai yi a ce a rawaito abu sahabban manzon Allah suna tare da yawa a ba da labarin cewa wannan abin ya faru sannan su yi shiru ba su yi inkari ba tunda suka yi shiru to wannan abin tabbas ne domin sahabbai ba za su ga an yi abin da ba daidai su yi shiru wata rana Hishamu dan Hakimu dan Hizam sahabin manzon Allah ne ya zo kawai yana karatun Alqur'ani sai ya karanta da wata qira'a sayyidina Umar yana jin sa bai taba jin wannan qira'a ba sayyidina Umar yace nayi ne in shaƙe shi da sallah sai da kyale shi da idar ina idawa sai na kama hannun wuyar rigarsa sai na jawo shi na so da shi don manzon Allah muna zuwa sai ya Rasulullahi wannan ya karanta Qur'ani ba yadda karanta mun ba sai na ce to cika shi yanzu cika shi bayan ya cika shi to kai karanta yanzu sai karanta sai su to kai ma karanta naka sai karanta sai su to duk kun yi daidai yace inna hadha alqur'ana nazala ala sab'ati ahrufin wato wannan qur'ani unzila an saukar da shi a bisa harufa guda bakwai saboda ka faqar ummata yasra min to kaga ashe ba za su ga an yi abin da ba zai ba su shiru eh to haka sabon manzo Allah suke wato abu ne sananne to kaga wannan nau'i dukkaninsa ana rasa da shi da abin da yake yanke daga muzozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda abin da muka bayyana shi wani dalilin kuma kaga misalan labaran da ba su da asali ko fa wanda aka gina su akan barna ba makawa tare da shudewar zamanin nuka da kuma jujjuyawan mutane da ma'abuta bincike ba makawa mai ninki shafi zafi sai an yaye rauninta sai an bitar da ambatanta kamar yadda ake gani daga cikin yawa daga cikin labarai na ƙarya da tatsuniyoyi wanda suke ababen bullowa kaga wato muzozin annabi musallallahu alaihi wasallama wannan wata take mai gangarowa tabarkin ahadi ba ta karawa tare da shudewar zamani sai ƙara bayyana bayyana tare da jujjuya wannan na firkoki da yawan sukan abokin gaba da kwalita wannan tasa hausa raunana ta da kuma raunana asali na ta da kuma kokarin nan na almulhidi wato kangarare da wato wato kokarin nan na kangaru a sai sun buce hasken ta ba sa kara mata komai sai karfi da karba mai suka ma a kanta baya kara mata komai sai kare wato sai asara da kunkonan zuciya to haka nan ba da labarin nan nasa a gaibobi da yadda annabi ba da labarin abin da ya kasance da abin da zai kasance nan gaba to shi ma wannan sananne daga ayoyinsa a wasa jumla baki daya ta hanyar tilas wannan gaskiya ne babu wani rufi a kai nasa hakika wato wasu daga cikin jagororin mu alƙazi abubakar albaƙin lani ya faɗa daga cikin jagororin mu da kuma ustazu abubakar abubakar ibn wato abubakar ibn furakin shi da al-ustazu da kasance alƙazi to ibn arab yake wato ibn alƙadi albaƙin lani abokan albaƙin lani ake nufi amma an ce al'ustaf malaman tauhidi to ibn furkin ake nufi Allah ya jin kai gare su Imam alƙali ce abin da yake gare shi ya fi tabbatarwa da faɗin mai faɗa ya ce ita wannan kisoshi wanda suke mashurai yana cikin babin labarin mutum ɗaya wanda ka ji ya faɗi wannan magana ya ce wai ai hadisin ahadi ne to bai san yana da qillatu mudala ati lil akhbari yana da karancin tsinkaye na hadisan manzon Allah yana kuma da karancin tsinkayen ruwaya ta ta imam alƙali ya ce watakila ya shagala da wani wannan na daga ilmai tun ilmai masu yawa ne sai ilimin nahu ya koma ya ta yi ko shi ke nan bai san ilimin hadisan manzo Allah da yawa ba idan ko ba haka ba sai wanda duk ya kula da tafarkin tafarkon nan na annaqal tiratowa ya tsinka ya dadi sai da kuma sirori ba zai yi kai kawo ba a cikin ingancin wayannan gizoshi wanda suke mashahurai a fuskar nan da muka ambata ambace shi to ai ba zai nisanta ilimi ya zamanto ya tabbata a wajen mutawatiri a wajen wani ba ya zamanto a wajen wani kuma bai zamanto mutawatiri ba domin yau yawan mutane sun gaba sun san cewa wato ita bagadada gari ne saman ne sannan kuma ita birni ce mai girma kuma gidan shugabanci da halifanci amma ɗaikun mutane ɗaiku daga mutane sunanta ma ba sani ba ballantana ballantana su san sifarta imam alkali to wannan bangaren tarihi kenan to sai kuma ya dawo bangaren fiqh sai haka nan kuma malaman fiqh sun sani daga mabiya imam na maliku ta hanyar tilas da kuma ta wato hanyar da ya zama mutawatir an ciro daga imam maliku cewa matafiyar imam na maliku shine wajabta karatun fatiha a cikin sallah ga wanda yake makadaici da liman sannan kuma niyya ta ta isu a farkon dare a cikin ramadana amsa wanda ba shi ba amma kaga imamu shafi'i shi yana ganin kullum a sabunta niyya a kowane dare sannan kuma ina da wato wato ina da fahimtar wato a takaita a cikin shafa amsa wani bangare na ka sannan matafiyar imamu maliku da imamu shafi'i shine a yi kisasi idan mutum ya kashe mutum da abu mai kaifi da wani ma mai kaifin sannan kuma da akwai wadata niyya a cikin alwala da sharɗan tawalliya cikin aure amma ka ga sai na abu hanifata wannan ya saba musu a cikin irin wayannan matsaloli da wasu wayannan imam alƙali to amma wasu wayannan wanda ba su shagal da mazhabobin wayannan malamai ba bai rawaito zantukansu ba za a ga bai san wannan ba daga cikin mazhabobinsu ballantana amsa abin da ba shi ba yayin ambatan mu ga ɗaiɗaikun wayannan muzozi za mu ƙara zance biya a cikinta za mu ƙara bayani insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya so fasali kenan da ka rabe mana to za mu fara da muzul Qur'ani domin da ma yace muzul ta kowace a cikin muzul manzon Allah eh dan duk wayannan sauran muzulun da ake ba da labari to kusan hadisai ne ingantattu da ayoyin alqur'ani to amma abin da zamu ganshi a fili shine alqur'ani mm da wannan duk abin da aka faɗa mu zuwa kansa to yanzu gashi muna ganin sa da muna ganin sa da kanmu ko muna karanta shi kuma kai gaji ka san dama mu zuwa ci eh banda qur'ani menene abin da zaka zo kana karanta shi ko da baka san fasararsa ba amma ma'ana tana zo maka zuci eh da ka ana innal ladina amanu wa amilus salihati ko irin su lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha ko yawa wato to kai kaje aka san abubuwan alheri ake fada eh ba sai an fasara maka ba amma da kaza an ce fadam dama alaihim ko fa kubki bufiha hum wal gauna ai ka sa akwai magana ko eh to qur'ani kenan zai zance da kai ko da baka iya fasara me ake nufi da shi ba mm to saka imam al-qadi ya fara da muzu al-qur'ani mm ilam kai sani Allah ya mana gamdakatar da kai mai neman sani cewa littafin Allah wato wanda yake mabuwayi ya tattaro amsa fuskoki na mu'jiza masu yawa to kuma tabbatar da ita na jihannan na wato na kiyaye nau'i nau'i na ta ya tabbata cikin fuskoki guda hudu fuska ta farko shine kyakkyawar wallafar qur'ani da hadewar zancen alqur'ani bayani ta zance malam yana fitowa fulla fulla eh in ka in ka duba littafin baya ba za ka irin wannan ba haka in ka duba littafin gaba ba za ga wannan ba misali ka dauko hadisan manzo Allah ba za ga yayi kama da alqur'ani ba in ka dauko zancen kowane malami na duniya ba za ga yayi kama da alqur'ani ba da kuma fasaha ta sa da wajabcin nan na wato takai wato fuskokin nan na takaituwa ta sa da balaga alqur'ani mai ketawa ga al'adar larabawa dalilin wannan su larabawa sun kasance su ne wato gwanaye a wannan sha'ani su ne gwanayen zance an keɓance su na daga ilimin nan na balaga da hikimomi irin abin da ba keɓanci wani daga waninsu daga cikin al'ummai ba salam an ba su daga kaifin nan na harshe irin abin da ba ba wani ba sannan an ba su daga rabe wazance irin abin da zai dabaibaye hankula wannan nan ka sai zama to ɗabi'a ce gare su kuma halittar su ce sannan akwai wani da shi da Allah ya yi musu da wani ƙarfi wanda suke zuwa da shi a bisa barakuwa sai zo da abin mamaki sannan su tafi da shi zuwa dukkan sababi sai ga balarabe a take ya zuba maka hudu ba barabuwa a makamomi ko ko ana cikin tashin hankali sai ga sun yara da zai tsakanin suka da kuma sara su yabi wanda suke so su yaba su soki wanda suke so su soka su sadar da wato su tsanantu zuwa ga wani sannan kuma su sadu zuwa ga wanda suke so su ɗaukaka darajar wanda suka so su kaskantar da wanda suke so yatuna min zalika bisihir to sai ga sun zo da sihiri wanda yake na halaliya a cikin wannan sima sima kare daga cikin subobin su mafi kyawu daga zirin nan da lolo an hanya sai ka ga wato suna yaudarar al'albaba kwakwale suna kaskantar da asti'aba abin da yake mai wahala suna tafi da kyace na zuci wani lokacin ma sai ga sun motsa gaba wani lokacin idan sun ga mutum matsoraci to sai a yi masa wakar da zai zama ya samu karfi to haka suke sa shi kawai zai fada cikin tashin hankali na'am sannan suna shimfiɗa hannun nan na mai karangiya hannu albanani wato mai jadal banan eh mutum ruwa yake yanzu nan da sun zo sun maka waka sun zuba maka hikimomi a cikin larabci sai baka san lokacin da ka ebo abu ka basu ba eh an ce an ba wajen wani sarki ana zuwa kawai sai fada suka lullube aka hana shi zuwa shi mutumin yana can ya gano sarkin fa amma sarki aka hana shi an kakkare gurin to da ya rasa yadda zai sai to ai tunda sauti na zai je gurin sarkin bar kawai ne waka ta to a cikin waka sai ke cewa laysal hijabu bi mugunin ankali amalam inna sama'a turajja hira tutu jabu ita ai wannan hijabin da aka yi mun ba zai hana ci gaba da burin da na saba yi ba domin dama ita sama kafin ta yi ruwa ai sai ta yi hijabi tukunna sai ga jama'a ya lullube ta nan da nan ku sai aka danga zuba musu kuɗaɗe eh to haka haka abin ki
wai sayyiruna naqisa sannan suna sanya abin da yake tawaye sai ya zamanto cikakke yatrukuna nabiyya khamila abin da ya zamanto butacce sai su bar shi a butacce wato madaukakin abu sai su sai su lalata shi yanzu yanzu nan ba su da wata abu ba su da wani aiki eh minhumul badawiyyu labzil don lafzin a cikin sa akwai wanda yake badawi dan kawai ma abocin lafazi gwaggwaba eh da zance wanda yake rarrababbe da zance madaukaki da dabi'a wacce ke madaukakiya da kuma marka ga karfa a cikin su kuma akwai wanda yake dan birni ma abocin balaga mai faifayewa da lafuzza wayanda suke tatattu da kalmomi wayanda suke mazattara da dabi'a mai sauki da tasarrufi a cikin faɗi faɗi a cikin faɗin magana wato mai karancin kallafawa eh wato alkasirin raunaki wato a kota kabila sunanta amfun naka wai ta amfun naka dinnan abin da ya faru wato suna ne wanda asalin su kabila ce ƴaƴa ne na wani bawan Allah aka baka yanka taguwa da aka yanka taguwa sai aka baka raba kowa a cikin ƴaƴan to shi ɗaya daga cikin su sai bai samu komai ba sai wajen bangaren hanci ya samu to shikenan sai to sai ya dauka da ya dauka aka tafi sai zaman to ana kiran kabilarsa shi wannan din da cewa kabila amfun naka to kullum da an tashi cin zarafi sai ce ya ku ku kuna karkashin amfun naka kuna mara bakin magana har ma mutum tsoro yake ji kai ya faɗi nisbar sa zuwa ga wannan eh da ya zo kawai sai ya shiru ya wuce to ran nan kawai sai suka zo suka nemi a ɗaya daga cikin wato hassan ya musu waka to sai Hassan ya musu waka ce qaumun humul anfu wal aznabu ghayruhum wa man yusawi bi anfin naqati zanaba yace qaumun wasu mutane ne humul anfu su ne daukaka dama anfu a larabci daukaka kenan yawa su ne daukaka yawa wal aznabu kuma can baya ghayruhum su ne wajen su fa man yusawi bi anfin naqati zanaba waye bai zama ya kwatanta wato daukaka da abin da yake baya waye zai kwatanta wato hanci da yake shi ya daukaka da jela tana ita ta yi kasa tun daga nan kuma sai zama to an an girmama su da wannan baitin guda daya duk lokacin da ake magana sai ka ya ce ai ni ne wani dan wani kuma daga amfun naka nake eh yanzu ya zama abin fada ma eh to haka suke hmm wal kalimati jami'ati eh da kalmomi wanda suke matattara da kuma dabiyoyi wanda suke masu sauki da tasarrufi a cikin wato fadi wanda yake mai karancin kallafawa mai yawan arwar kyawu mai tafsiyan arfiyanci na sa to wayannan babobi guda biyu da aka faɗa na magana badawiyu da hadariyu to dukan suna da balaga a cikin balaga suna da hujja mai isuwa da ƙarfi wanda yake mai kwatsewa da kuma wato wato kaifi alfalij mai zarcewa da tabarki wanda yake abin bi ba sa yin kokonto cewa zance su yake bi ba su suke bin sa ba ba sa yin kokonton cewa balaga su suka mallake ta sun tattaro fanni fanniyata sun yi istinbadin idaniyarta sannan sun shiga da kowace kofa daga kofobinta sun ɗaukaka wato sarhan wato sun hau sama don isuwa ga wato sababbanta sai suka ɗora magana a cikin alhaɗi abu mai tsada da wulakantacce suka yi fanni fanni a cikin abu mai rama da abin da yake mai kiba suka ɗora magana a cikin abu kaɗan da abin da yake mai yawa sannan suka yi ziri a cikin tsari na waka da rubutun zube imam alƙali ya ce ba abin da ya firgita larabawan sai manzon Allah ne girma ya zo musu da littafi wanda yake mabuwayi Allah ya ce la ya ci albadilu min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid littafi ne wanda aka kyautace ayoyinsa an rarrabe kalmomin nan nasa balagan nan tasa ta rinjaye hankula fasahar nan tasa ta yi rinjaye a sa dukkan abin fada wato takaituwarsa da mujizan nan tasa ta zafar tarin jaya hakikan nan tasa da majazinsa ta ɗaukaka da majazi na sa maballa ta sa ta tabar ta yi tsere a cikin kyawu da mayanka ta sa matattarin zancensa da abin da yake mafi ƙayi ya tattaro dukkan bayani na'am wata da wata dala ma ijaji bi wasu na kyakkyawan tsarin nan nasa ya daidaitu tare da takaituwa ta sa wanda baka ala kasrati fawaidi muktarul muktarul lafazi da zaban nan na lafazin sa ya zama ya kifu afsa yawan fa'idodin sa wa ma afsahu ma ta su laraba nan su ne mafi yalwa abin da ta kamanto a cikin wannan tafarki su ne mafi yalwa wa shaharu fil qidal su ne mafi shahara a cikin zance mazaje wa afsaru fil sajai su ne mafi yawa a cikin sajai da wa waƙa wasake suna fi yarwa a cikin garibi a cikin bakon kalma da luga a wajen magana da wannan lugar tasu wannan da suke tankace ce ne ya da ita da markannan tasu wanda suke wato gallaba junansu da ita to annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi alqur'anin yana mai kururuwa da su a kowane lokaci yana mai kwankwasa gare su shekara 20 da tsarari a gaban al'umma gaba ɗayan su am yaquluna fatu bi turatin وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله يتي أم يقولوا نفتري قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله الله يتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله إلى قوله أي زوا فدن الله ولن تفعلوا da kuma faɗin Allah walla in istamatu linsu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha al qur'an hay zuwa karshen aya قل فاتوا بعشر سورة مثله مفتريات da faɗin Allah qul fatu bi ashar suwarin mislihi muftariyatin wannan nan ka kuwa cewa shi abin da yake abin kage aiki ya sauki sanya barna shi ko abin da yake abin kirkira abu sa zabi shi ne bi kusanci amma shi lafazi in kaga ya bi ma'ana wata ke ingantacciya to sai zama to mafi wahala to don haka ne aka ce wane yana yin rubutu irin kamar yadda aka ce da shi wane kuwa yana yin rubutu irin yadda ya so na farko yana da fifiko a kan na biyun tsakanin su kuma akwai wani fage mai nisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana kwankwasa kafirai mafi tsananin kwankwasa yana ursa su gayan nan na ursawa yana wautar da hankulansu yana sanar da manyansu yana daidaita tsare-tsarensu yana zargin gumakansu da su kansu yana halatta garuruwansu da gidaddajinsu da kuma dukiyoyinsu to su dukkan duk a cikin wannan suna masu komawa da baya alsabu jiriri ne da shi suna masu sagewa amsa su kawo misali da shi suna zargin kawunan nan nasu bi tasgibi da tada fitina da tarifantawa da kuma wato cune da kiran karya da waɗannan nasu suke cewa suna cewa in haza illa qaulul bashar in haza illa sirrun yusar da kuma sirrun mustamir da kuma illa ibku nuftarehu da kuma asadiru lawwali da kuma wato kiran ƙarya da suke yi da kuma yadda da kaskanci kamar faɗannan nasu ulubuna gulfun وفي آذاننا وقر وفي في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لكما واتو لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لكما دعوتوا تعالى جزياوا دفل الناس لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا قال لهم الله الله تعالى يا فدا gare su yace walan tafalu kaga kuwa ba su aiwatar din ba kuma wa za su sami iko ba wanda ma ya miƙe keniya da haka daga cikin wawayen su kamar musayil masal kazzabi to wannan ya yayi al'aurarsa ne li jami'in gabaɗayan larabawa ya kuma zare musu abin da suka saba da shi saboda daga fasihin zancen su idan ko ba haka ba ai bai tsira ba bai buya ba a samu abota watsakewa daga cikin su cewa abin da musailima ya zo da shi ai baya cikin zirin fasahar larabawa baya daga cikin jinsin nan na balaga ta su bar dai sun kawo da kai suna masu ba da baya sannan sun zo suna masu kaskantar da kai a tsakanin mai shi neman shari'a da tsakanin wanda yake abin jarraba to don haka ne yayin da wali dan mugira ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama eh wato shi shi musaylim kazzab ya zo da shirman sa tun da ya ce shi ma zai kawo irin abin da annabi ya zo da shi eh shi sa ake buga misali da shi ko shi abdullahi yana cewa rakakatun fi lafzi hawal ma'ana ka qawlihi wa dahina fi dahana fadin shi wannan musaylim kazzab kenan eh shine wanda wai ya rubuta manzon Allah takarda cewar min musayyar masu wai rasulullahi ila muhammadu rasulullahi ya yi da manzan Allah manzan Allah ne sannan kuma shi ma kuma manzan Allah ne to shi ko ina ta wani an hada manzan Allah guda biyu lokaci guda eh to ya yi kama su ce to bayan ka bayan haka ƙasa ta mu ce mu biyu eh ta ka rabi ta rabi to shi da a cikin dai azantukan da ya rubuta na shari'a ta manzan Allah sai ta rubuta masa a ce min Muhammadu Rasulullahi sallallahu ila Musailimah al-Kazzab tun daga ran ranar sunan sai tafi akan Kazzab wannan annabi ne ya sa masa wannan suna Musailimah al-Kazzabi to shikenan tun daga nan a sai kuma ya fara abubuwan da ya dinga yi sai ta ai an saukar da alqur'ani shi ma eh irin gashi ana buga yanzu muna cikin babin qur'ani kuma ba za a iya kawo irin alqur'ani ba gashi alƙali ya ce tunda Allah ya ce walan tafa'alu fama fa'alu wala qadar ba su iya ba kuma ba za su yi ba eh kuma ba za a yi ba tashin alƙiyama kuma wannan ba fa iya kafare ba har musulmai eh tunda ai an samu wani ma daga cikin musulmai ya gwada eh daga shi kuma abin kunya ya same shi shi bai masan Qur'anin ba shi sai daga baya ya gane Qur'ani eh to saboda a wato wannan kalubale ne na cewa ba mai iya zuwa da alqur'ani irin sa ba za a zo da shi ba sura goma ba za a zo da shi ba sura ɗaya daga ciki fatu bi suratul misli ita ma ba ta zo ba eh saboda mai saboda qur'ani qur'ani ne kawai yawwa zo da irin wannan abin ya dinga yi an ce an saukar da wannan zai aci garka wannan shi dace na shi dace shi ma an saukar da wata irin ta aka ce ya take ce wa zari'ati zara'a wal hasidati hasda wa zariyati qamha eh wa dahinati dahana wal hafirati hadra wal ja'i wal khabizati khubza wal saridati sarda wal laqimati luqma eh eh wai da aya ta kare a cikin loma eh daga shuka sai girbi sai dakawa sai dafawa sai kuma yin noma shi sa wani malami ce qur'anu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam unzila ala qalbihi an saukar da shi a zuciyar manzon Allah amma qur'anu muslima unzila ala badani eh saboda mai wasi ne in wa yake ji saboda haka a wato ba wanda ya zo da alkur'ani ba kuma za a iya ba su kansu larabawa hatta wayanda suke magana akan alkur'ani din idan aka yi musu magana musulma ba sa son ma a magana saboda sun san ya cutar da su ya bata musu tarihi eh misalin sarka zabu kenan mm amin
ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم to dan haka ne wato yayin da manzon Allah wato yayin da wali dan mugira ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan har zuwa karshen aya qala sai ce na rantse da Allah inna lahu lahala hakika yana da dadi wannan abun wa inna alayhi latala kuma akwai kyawu alayhi akai nasa wa inna asfalahu kuma karkashin sa wallahi mai bubbuga ne inna ala kuma saman sa mai wato mai yan itaciya ne ma yaqulu hada yace wallahi dan adam ba zai faɗa wannan ba. Eh, kaga nan wannan kamar da musulunta. Mm, amma kuma ina.
Wa zakara Abu Ubaidin.
Abu Ubaidin ya ambata Anna araji.
cewa wani balaraban kauye ya ji wani mutum yana karatu yana karanta fasuda bima tumar sai ku kawai fadi sujjada. Shi ba musulmi ne ba. Eh, amma kawai sai sujjada.
Wa qala.
Sai ce sajartu li fasahati yace ni saboda fasahar ne sajada laraba ke to wani kuma ya ji ya ji wani wani wani yana karatu falan masayasu minhu khalasu najiya yaje yana karanta falan masayasu minhu khalasu najiya qala sai yace na shaida cewa abin halitta ba zai sami iko a bisa misalin wannan nan ce ba an hakaito cewa sai na wadan haddabi Allah ya kare da gare shi ya kasance a wata rana yana mai rintsawa a cikin masa masallaci sai ji kawai wani mutum ya tsaya a kansa yana yin kalmar shahada shaida gaskiya sai kuwa ya tambaye shi ya ce kai kuwa ba zai labarin me yake faruwa sai ta yi cikin fadannin nan na Rum fada ne shi babba a cikin Rum na daga wanda yake kyauta zancen larabawa da wani nasa kuma cewa shi ya ji wani mutum daga cikin wato ribatattun nan na musulmai yana karanta wata aya daga cikin littafin ku sai na lura da wannan aya sai na ga an tara a cikin ta abin da Allah ya sauka a sa annabi Isa dan na Maryamu na daga halayen duniya da lahira shine faɗin Allah ta'ala shi ne faɗin Allah wa man yuɗi Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi ya zuwa ƙarshen aya Imam al-Asma'i ya kaito cewa shi ya ci zancen wata kuyanga sai ke cewa da ita Eh wato qatalakin Allah irin zance da Laraba suke yi idan sun ji abu ya burge su eh suna faɗa ne ba ba ma'anar sai Allah ya amsa addu'a ba eh wato ya tara waka tana cewa astaghfirullah li dhanbi kullihi qabbaltu insanan li ghairi hillihi mislu gazalin na'imin fi dillihi in tasafa al-layl wa lam asullihi sai kai qatalaka Allah ma asaki ma wajin wannan fasata take fa qala sai take cewa awa yu'addu hadha fasahatan tace yanzu wannan a ce ma fasaha ba da qaulillahi bayan Allah ta'ala ya faɗa a Qur'ani ya ce wa auhayna ila ummi musa an ardi'i wa auhayna ila ummi musa an ardi'i har zuwa karshen aya ko jama'a ji aya to a wannan ayar sai Allah ta'ala ya tara abu takwas a cikin aya daya tsakanin umarni guda biyu shine an ardi'i wa alqihi fil jannah to wayannan sune umarni guda biyu da hali guda biyu shine wala ta khafi wala ta hazani da labari guda biyu shine wa auhayna ila ummi musa eh fa idza khifta alai wannan labarai ne guda biyu da kuma bishara guda biyu shine inna radduhu ilayki wa ja'ilu min al-mursalina shine abin da shi Abdullahi Gwandi ke faɗa ko a cikin muqaddimar tafsirin sa yace li ummi musa ayatun amrayni nahayaini khabarayni bisharataini To kaga wannan nau'i ne na daga mu'jizar Qur'ani wanda yake maka da tibi zati da zati na sa ba abin raba ne zuwa wani sa ba sa zance na hakika zance da nafi inganci daga zantuka guda biyu da kasancewa shi Qur'ani daga Annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma cewa ya zo da shi wannan ma sananne ne ta hanyar filas kuma kasancewa Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yayi kalubale da shi shi ma abu ne wanda yake abin sani ne ta hanyar filas gajiyawar Laraba a zuwa da Alqur'ani shi ma abin sani ne ta hanyar filas sannan kasancewarsa a cikin fasahar nan tasa ne ketawa ne ga al'ada shi ma abin sani ne ta hanyar tilas lil alami daga talikai bil fasata da fasaha da fuskokin nan na balaga da kuma tafarkin wanda wato sanin wannan ka bai zamanto daga ahalinsa ba ne da gajiya wannan na almunki ne masu inkari daga ahalinta an sabu jirereniya da shi da kuma furta wannan na wanda suka yi kirari da cewa sun yadda wato muzu alkur'ani akwai balaga cikinta imam alƙali yace hakika kai in ka lura fadan Allah ta'ala wala kun fil qisasi wala kun fil qisasi hayatun wa qawluhu wannan ayar wani bawan Allah ya littafi akan ta ya kawo shafi dubu littafin eh wala kun fil qisasi hayatun saboda mu'jiza alqur'ani kawai take ciki ka san an ci za a fida kan kowace aya to abubuwan yana da yawa eh yanzu misali ita wannan ayar da aka karanta auha ya al'ummu ummu Musa kaga ba fa du'a aka faɗa ba amma an fitar da abubuwa guda takwas a cikin ta eh wasu suka ce ai akwai wata aya ma ita ba ma cikakke aya ba wato wani bangare ne a ayar amma sai da aka fitar da ilmai na balaga sama da guda goma sha biyu a ciki eh wato faɗin qalat namlatun ya ayyuha ya ayyuha namlatun khulu masakinakum la ya'lamannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'uruna to wannan aya ta ce ilman wajen guda goma sha biyu aka fitar domin akwai ya ya faɗin naka kawai qalat namlatun ya ayyuha ya ayyuha namlatun to to namlatu da take cewa ya kaga da da'i ne ayyu kinaya ce ha tasmiya ce udkhulu fi al'amrin ne masakinakum qissa ce la yahdimannakum tahziri ne sulaimanu takhsisi ne wajnuduhu ta'mimi ne wahum ishara ce la yashuruna ta'ziri ne so ilimi ne daban-daban aka fitar da su a cikin kowace aya shi sa abubuwan suke da yawa kwarai da gaske da faɗin Allah ta'ala walau tare in fazi'u fala fauta wa wasu zo min makanin qarib da faɗin Allah ta'ala da faɗin Allah ilfa billati ya sanu fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim da faɗin Allah ta'ala wakila ya ardu bula imaki wa ya sama wa akali ya zuwa karshen aya na'am da badan Allah ta'ala kullana khazna bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa kullana khazna bi dhanbi fa minhum fa minhum man arsalna alayhi hasiban ai zuwa karshen aya da makamancin wannan na daga ayoyi bare yau yawan alqur'ani in ka bincika zaka tabbatar da abin da muka yi bayani akan sa na daga sakaituwan nan na lafuzansa da yawan manoninsa da kyawun nan na fassara ta sa da kyawun wallafa harufan nan nata da dace wannan na kalima kalmominta sannan wato ƙarƙashin kowane lafazi min ha daga cikinta akwai jumloli masu yawa da fasalai wanda suke masu yawa da ilimai zawahira matsintiya wanda aka cika jaddiwalai daga shashin abin da aka fa'idanci min ha daga cikinta sannan zan cika sun yawaitu a cikin abin da aka istinbadi cikinsa an hagare ta sannan shi alƙur'ani a cikin jero kistosi masu tsayi da labaran nan na karnoni wanda suka shuɗe wannan da zance yake raunana a cikin al'adar masu fasaha inda nan gaba da wannan aya sannan ga ruwan tafi ruwan bayani ya tafi sai zama to aya ne ga mai lura da shi na ga wato tattare zance wato kulla zance da shashi da dace wannan na jero shi da daidaitu wannan na fuskoki na sa kamar kisa nan ta annabi yusuf alaihi salamu da da tsayinta sannan idan aka maimaita kisoshin nan nasa sai ka ga fassarar nan sun sassaba an hagare ta a yawan kuma wato maimaita ta har ma ka ga wato kowace ɗaya daga cikin ta kusanta samantar da wato samantar da wato abokiyar ta ita wannan aya a cikin bayani sannan haka ta yi ta kwaikwayi wato a a cikin kyawu fuskan nan na muƙabala ta fuskanta ta ta babu korewa ga rawuka na daga maimaita ta babu kuma ga bali ma'adi ha ga mai koko mata fasali ke da ka rabe mana fuska ta biyu na daga mu'jizan nan ta annabi sallallahu alaihi alqur'ani shine suran nan ta sa wanda yake na tsarin alqur'ani wanda yake mai ban mamaki da kuma usulubi wanda yake bako wanda yake mai sabawa ga usulubin nan na zancen larabawa da matafiyan nan na tsarin sa da rubutun zubina sa wannan da ya zo a kai nasa sannan kuma mayan kan nan na ayoyinsa suka zama to sun tsaya sannan wato rarrabe wannan na kalmominsa suka zama sun tike zuwa gare shi ba samu ba nan gaba gare shi ba samu wani kiri gare shi ba gabaninsa ko a bayansa babu ɗaya da ya sami ikon kwatanta wani abu daga cikinsa bari dai hankulansu sun zama sun ɗimauce hankulansu ya zamanto ya tafi dunahu kuma koma bayansa ba su shiryu zuwa misalinsa ba a cikin jinsin nan na zancensu na daga rubutun zube ko ko tsarin waka ko ko saja'i ko ko rajazi ko ko waka yayin da walid dan mugira ya ji manzancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta masa alqur'ani sai koran sai ya tausasa sai abu jahil ya zo wajen shi walid dan mugira yana mai masa inkari sai ce na rantsa da Allah babu ɗaya daga cikin ku wanda ya fi ni sanin iya sanin waka na rantsa da Allah abin da annabi yake faɗa bai kama da wani abu daga wannan ba ya ba cikin ɗaya labarin nasa yayin da ya tara shawa yayin halartar nan na mautaren nan na mausumul hajji sai yake cewa hakika bakin larabawa za su gangaro muku saboda ku sanya ra'ayi ɗaya wato fi a cikinsa wanda shashin ku ba zai sare mata da shashi ba sai suka ce to mu ce boka ne sai ce wannan fa dole da mu ne ba yace a a wallahi annabi ba me ba bokanci yake ba saboda bai taba yin wannan gunaguni na bokanci ba ko kuma sadari na bokaye sai suka ce to mu ce mai halin ka ne sai ce wallahi ba mai halin ka bane ba shi da shaka ta masu halin ka ba shi da wasu wasu irin na masu halin ka sai suka ce to mu ce mawaki ne sai ya ce ce wallahi ba mawaki bane ita to ai mu mun riga mun san waka dukkanin ta mun san rajizin waka mun san hazaju na waka wato wannan duka buhuru ne buhure ne daban-daban mustafilin mustafilin mustafilin da ya fi madahi abtahilu wato wannan wato razile wato buhure ne sai ka cewa na san rajuzu na san halazu na san qarizu na san mabsut na san maqburu
ma huwa sha'ir yace wallahi ba mawaki bane suka ce to mu ce mai sihiri ne sai ce wallahi ba mai sihiri ba mai sihiri bane baya ko sihirin na masu sihiri baya kulle kulle na masu sihiri sai suka ce to me za mu ce sai ko shi walidi ya ce ba za ku iya faɗan wani abu daga wannan ba face na san ƙarya kuke yi masa to ma mafi kusanci a cikin abin da kuka faɗa din a ce mai sihiri ne fa innahu sihrun eh amma da ya warkar da mu domin da kansa ya ce ƙarya ne yawa to saboda haka wannan shi yake kira kenan suka kira za su ga manzo Allah sai ce to ai domin shi sihiri yufarriqu bainal mar'i shine yake rabewa tsakanin mutum da ɗansa yake rabewa tsakanin mutum da ɗan uwansa yake rabewa tsakanin mutum da mata ta sa yake rabewa tsakanin mutum da dangi na sa sai ko suka rarrabu suka zauna akan tafarkai suna tsautar da mutane sai ko Allah ta'ala ya saukar akan shi wali da dan mujira din nan zarni wa man khalaqtu wahida ya zuwa karshen ayoyi utubatu dan rabi'ata ya faɗa yayin da ya ji alqur'ani eh shi ma wannan kamar da musulunta eh kaga shi wancan kamar da musulunta ga irin abubuwan da ya faɗa dai amma karshe ya mutu yana kafiri eh sai dai kuma addu'a da manzon Allah yi ta tabbata ita so nake Allah ya fitar min daga tsatsan wayannan mutane wanda zai bauta Allah sai ga shi Khalid dan Walid ya fita daga tsatsan Walid dan Mugira eh shi ma wato dan Rabi'a din sai ga san sami a tsatsan nasa an samu wayanda suka musulunta sa Abu Jahl su ma an samu a tsatsan nasa wayanda suka musulunta irin sai kirma hmm amin yayin da shi da alkur'ani sai ka cewa ya kaum ya ku mutane hakika kun san ni ban bar wani abu ba face sai na san shi na karance shi na karanta shi kuma na faɗe shi na rantse da Allah na ji zance daga bakin annabi yace ban taɓa jin irinsa ba da ɗai shi ba waƙa ba ne ba kuma sihiri ba ne ba kuma bokanci ba ne nazar ɗan harisu ya faɗi katannin wannan ya zo a cikin hadisin musulunta abu zar gifari ya subanta ɗan uwansa unaisu sai yake cewa ya ce ban taɓa jin wanda ya fi ɗan uwana iya waƙa ba shine unaisu hakika ya yi warwarerin ya ga mawaƙa goma sha biyu a zamanin jahiliya ni ne ɗayansu kuma cewa shi ya tafi zuwa garin makka ya tafi ya je wajen abu zan ligifari da labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na tambaye shi me mutane suke faɗa sai yake cewa suna cewa mawaki ne suna cewa boka ne suna cewa mai sirri ne ita amma na ji faɗin nan nan bokaye wannan ba irin faɗin su bane sannan na sanya abin da yake faɗa afsa buhuran nan na waka na san ya afsa wazani na waka bai zama ya haɗe ba kuma ba zai haɗe ba afsa harshen wani ba di bayana a ce wai wannan waka ne wallahi annabi mai gaskiya ne sun kuma makaryata ne su kaga labarai a cikin wannan hadisai yan gadatu ne masu yawa ne sannan mu da dukkan kowane ɗaya daga nau'o'in nan guda biyu wato takaitawa da balaga da zati na ta da kuma usulubi wanda yake algaribu bako da zati na sa to kowane ɗaya daga cikin wayannan biyun nau'i ne na mujiza afsalance na hakika laraba ba sami iko wato zuwa da ɗaya daga cikin su ba domin dai kowane ɗaya mai fita ne afsa ikon ta sannan kuma ya nisanta ga fasaha ta ta da kuma wato zancen ta zuwa wannan ne wani ɗaya ba ɗaya ba ya tafi daga jagororin mu haƙiƙai sashin wayan da ake koyi da su ya tafi ya zuwa cewa wannan mu'jiza ya tabbata cikin madatarin nan na balaga da kuma usulubi imam alƙali ce ya zo wato a bisa wannan da wani zance wanda kunnuwa suke tofar da shi zukata ma suke guduwa da gare shi zance mafi inganci shi ne abin da muka gabatar da shi a baya ku kaga sani da wannan dukkaninsa wato tilas ne da kuma hanyar yanke wanda ya fanni fanni a cikin ilman nan na balaga ya tausawa tunaninsa da harashen nan nasa ladabin ita wannan sana'a abin da muka ambace shi ba zai buye gare shi ba jagororin ahlus sunna na gaskiya sun saba a cikin fuskar nan na gajiya wannan tasu anu gare shi yawa yawan ya kula yana cewa wannan yana daga cikin abin da aka tattara a cikin karfin nan na gwabi na sa da tatuwan nan na lafuzzan sa da kyakkyawan nan na tsari na sa da takaituwa ta sa da mafi kayancin nan na talibi wallaba ta sa da usulubi na sa ba zai yi ya zamanto ya tabbata cikin abin da dan adam zai iya ba shi yana da cikin babin nan na wato abin da suka keta al'ada mai hanawa a sa'ikon nan na alhalitta a kan nata kamar raya matattu da juya da sanda ya zama macijiya da tasbihin nan na tsawon kwani a shewa abu hasan al'ashari ya tafi da cewa cewa shi yana ga cikin abin da zai yiwu misalin wannan ya shiga karkashin ikon nan na dan adam kuma Allah ta'ala ya ba su iko a kai nasa sai dai cewa shi hakan bai kasance ba kuma ba zai kasance ba sai Allah ta'ala ya hane su haza wannan ya gajiyar da su an gare shi wasu jama'a daga cikin mabiyan sun fasa wato sun tafi akan wannan amsa wayannan tabarkai guda biyu ne kaga gajiyawar larabawa anu gare shi sabitin matabbaci ne kuma tsaye da hujja alaihim a kai nasu da abin da ya inganta ya zamanto a cikin wato makazurul bashari abin da dan adam zai iya da kuma yadda aka yi kalubale gare su cewa su zo da misalin alkur'ani a yanke zance ne yanke shi ne fi isuwa a cikin gajiyarwa shi ne fi dacewa da kwankwasa da kafa hujja da zuwan dan adam minum daga cikin su mislum irin su su zo da wani abu musayin wani abu wanda dan adam ba zai iya ba wannan abu ne lazimi shi ne zirin jayan aya mafi kwaɓewar dalilai imam alƙalif ta kowane hali dai ba su zo da abin faɗa ba a cikin wannan ka bar dai su wa'annan kafirai da suka kwara suka kore su da kashe su daga kuma kwankwaɗi wato tambalan ɗin nan na ƙasƙanci da kuma wulaƙanci su kwaɗa sun kasance masu tada karan hanci ne da kuma yasin yadda da wulaƙanci ta yadda ba za su zaɓi wannan ka ba da zaɓin kansu ba za su yadda da irin wannan ba sai idan ya zama ba yadda za su yi idan ko ba haka ba to kaga bujire yana da Qur'ani da ta zamanto daga cikin ikon su da shagalta da ita da ya zamanto mafi sauki gare su wato shi ne mafi sauri wato bin da zai samun nasara da yankewar hanzari da kuma kure abokin gaba ladehim gare su bayan ku su suna da iko alsayin zance da kuma iko a cikin sanin ubangiji wato sani da shi ga gaba ɗayan talikai imam alƙali ce babu wasu daga cikin su sai kowa ya iya bakin ƙoƙarinsa fada wansa wasan fada ma inda ya ƙara da abin da ke gare shi wai sai ya ɓoye bayyana alqur'ani wai sai ya buce hasken alqur'ani ba su bayyana ba a cikin wannan ka wani dambarin wato kaɗan daga dambarin bakin su ba su zo ko da digo ɗaya ba daga wato ruwan nan nasu tare da tsayin lokaci da yawan adadi da kuma taimakekeniyar walid uba da abin da ya haifa shi ne ɗansa bar dai sun ɗimauce ba su iya magana ba an hane su sai suka yi naka mawar kali su to wayannan su ne nau'i guda biyu daga motsu da alkur'ani fasa yi kenan da ka rabe mana fuska ta uku daga motsu da alkur'ani shi ne abin da wato qur'anin ya tattaro daga labarai na daga ilimin nan na gaibu da abin da bai kasance ba da bai auku ba sai ko aka same shi yadda yake a absa yadda Allah ta'ala ya bada labari kamar fadin Allah ta'ala la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah wa aminin la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allah wa aminin da fadin Allah ta'ala بعد غلبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون دبدن الله تعالى يديوا على الدين كله ليظهره على الدين كله وقوله دبنا الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض هاي زوا كرشان آية وقوله دبنا الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إلى هاي زوا آياتها كرشان آ- كرشان سورة فكان جميع to kaga هذا duk wannan abin da Allah ya faffada كما ya قال kasance irin yadda Allah ya fada غلبة الروم to sai ga Rum ta zo ta rinjaye Farisa a cikin cikin yan shekaru kaɗan وذكر الناس في mutane kuma suka shiga a cikin الإسلام musulunci أفواجا.
jama'a jama'a وما مات صلى الله عليه وسلم annabi bai tafi gidan rahama ba sallallahu alaihi wasallama في بلاد العرب a ce a كلها cikin garin Laraba akwai wani bigire لم يذكر wanda musulunci bai shige shi ba وذكر الله المؤمنين Allah madaukakin بالتوحيد sarki ya halifantar da mumini a ban ƙasa ومكن فيها دينهم ya kuma tabbatar da addinin nan nasu a kaina a cikinta وملكهم ya kuma mallaka muku ita من أقصى tun daga المشارق wato mafi nisan gabashin إلى duniya أقصى المغارب.
zuwa mafi nisan yammacin duniya كما قال irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa سوريت لي أرض an naɗe ƙasa gare ni وأريت sai ما aka nuna mun تاركها wato gabashinta wa magariba da yammacinta وسيبلغ ملك annabi ya ce da sannu mulkin al'ummata zai isa zuwa inda aka naɗe gare ni وقوله da faɗin manzon Allah sallallahu faɗin Allah ta'ala إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun وكان كذلك to kaga hakan ya kasance لا يكاد يعد ba za a iya وسعى kirga wanda ya kai kawo في تغيير wai sai ya canja alkur'ani ba وتبديل ko sai ya musanya muhukamin sa من الملك daga cikin wato kangararru والمعدل da mu'addilawa لا سيما القرار ballantana ma karamidawa wato mabiya kirmidu kenan wani shaidani aka yi a duniya kirmidu a wajen karni na a, bakwai eh wanda ya zo din kashe mutane a cikin makka eh alhazai din gabi na kashewa sannan kuma ya kai ya shiga a, ya hau kan ka'aba bayan ya kashe jini ga ya malala a bakin ka'aba yana cewa ana lillahi wa lillahi ana ya khaluqul khalqa wa ufnihim ana eh wai Allah yana halitta duk wannan ina ina karar da su eh a wannan shekara aka ce ya cire a Hajar al-Aswad ya tafi da shi sai daga baya aka sami wasu jama'a daga bangaren Masar aka je aka yaƙe shi aka kashe shi aka so da shi wannan abin aka mai da shi inda yake eh kirmir kenan to karami dawa sun yi ta kokari akan su canza alqur'ani da wannan duk hikimomin nasu amma ina Qur'anin yana nan tunda Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna to bai canji ba kuma ba zai canji ba mm.
فاجمعوا كيدهم suka tara kaidinsu da dabarar nan tasu da ƙarfinsu اليوم alyawma yau din nan ji alƙali نهيبا على خمسمائة fiye da آية shekara ɗari biyar a tsaron suna alƙali ke magana kike rubuta littafin kenan ya ce yau gashi yau samar shekara ɗari biyar ba sun da ƙur'ani ba to mu kuma yau gashi shekara sama da dubu da ɗari hudu ba sun da ƙur'ani ba Mm.
فما قدروا على ba su sami iko ba amsa أبصابت buce wani wani abu daga cikin hasken alƙur'ani القرآن ko ko su canja wata kalma daga alƙur'ani daga zancen alƙur'ani ko kuma su kokantar da musulmai a cikin wani harafi daga harufan alkurani godiya ta tabbata ga Allah ومنه قوله yana daga cikin wannan fadan Allah ta'ala سيهزم الجمع ويولون الدبور sayu zamal jam'u wa yuwalluna dubur وقوله da fadan Allah ta'ala قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم qatiluhum yu'azibuhum Allahu bi aydikum ai zuwa karshen aya وقوله da fadan Allah ta'ala هو الذي أرسل رسوله بالهدى مم.
آية huwa allazi arsala rasulahu bil huda ai zuwa karshen aya وقوله da fadan Allah ta'ala لن يضركم إلا أضاء lan yadurrukum illa azai wa in yuqatilukum ai zuwa karshen aya وكان كل ذلك to duk wannan ka ya kasance وما فيه da abin da ke cikin alkur'ani من كشف أسرار na daga yayi sirrukan munafikai da sirrukan yahudawa da abin da suka faɗa da وكذبهم kiran ƙaryarsu a cikin rantsuwar da suka yi da وتفريعهم yadda Allah ta'ala ya gwangwashe su bi zalika da wannan ka وقوله kamar faɗin Allah ta'ala ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول wa yaquluna fi anfusihim law la yu'azibuna Allahu bima naqulu وقوله kamar Allah ta'ala يخفون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك هاي ذو قرشان آية وقوله لبدا الله تعالى من الذين هادوا سماعون للكذب من الذين هادوا سماعون للكذب هاي ذو قرشان آية وقوله لبدا الله تعالى من الذين هادوا يعرفون الكلمة عن مواده من الذين هادوا يعرفون الكلمة عن مواضعه إلى قوله هاي ذو فدان الله في الدين وقد قال مبديا حقيقة ubangiji ya faɗa mu mutum yana bayyana abinda Allah ta'ala ya kaddara da abinda mu mai sa kudurce shi a ranar yakin badar
الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ومنه قوله تعالى يا لك السنسى فدن الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين ولما نزلت يا عند أن آية تسوكا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه تسمى الله sallallahu alaihi wasallama yau bishara ga sahabbansa annallaha kafahu iyahum cewa Allah madaukakin sarki ya isa masa wayannan masu yin izgirin da masu biyar ne ko kamar shi Yusuf da Bahani ke faɗa cewa khamsatun kulluhum usibu bida'ir warada amin junudha adwa'u to su wayannan biyar din su ne wayanda Allah ya saukar da wannan aya akan su kuma duk suka halaka eh annabi na tare da malaika jibril sai ce ga ɗaya ma a cikin su ga wani nan sai abu kaza ya same shi walid dan mugira da kuma asi dan wa'ilu da adi dan kaisu da aswad dan abdul muttalibi da kuma aswad dan abdul yagusa to dukkan su Allah sai ya aika musu malaika jibrilu a suna kusa da ka'aba to kowanne sai aka ishara zuwa ga halakarsa kowanne kuma ya halaka
wa kana almutabi'una nafaran bi makkah wayannan masu izgilin wasu jama'a ne a cikin makka yunaffiruna an-nas suna kore mutane anu gabarin annabi sallallahu alaihi wasallam suna fitar da shi sai ko suka halaka take wa qawlihi da fadan Allah ta'ala wallahu ya'timuka minan wallahu ya'timuka minan nasi kana kadhalika hakan ko ya gabance afsa yawan wanda ya nemi wa nemi cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nufi wato butanci gare shi kaga labarai a cikin wannan nan ka sanannu ne ingatattu fasali kenan da ka rabe mana fuska ta hudu shine abinda abinda alqur'ani ya bada labari da shi ne daga labaran karnoni da suka shuɗe da al'ummai wayanda suka halaka ku da shar'o'i wanda suke riddigaggu ma kana la ya'lamu minhu al-qissatu al-wahidata na daga abinda ba a samun wanda ya san kisa ɗaya a ciki illa alfazu sai mutum ɗaya daga cikin manya-manyan malaman nan na ahal kitabi wannan da ya yanke rayuwa ta sa a cikin neman sanin wannan nan ka shi kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da abin amsa su fuska ta sa ya zo da shi a bisa nassin sa sai ya ga malami ya furta da haka da ingancin sa da gaskiya ta sa
لم ينل kubita sannan misalin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai same shi da wato neman sani ba wa qad alimu annahu sallallahu alaihi wasallam ummi sun sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ummi ne baya karatu ba kuma ya rubutu wala askala bi majalis manzo Allah bai shagala da da neman karatu a makaranta ba ko kuma durkusu a gaban malamai walam yajib anhu bar ma bai faku gare su ba wala jahila halahu ahadun min ne daga cikin su bai sanin irin halin annabi ba sallallahu alaihi wasallama qad kana ahlul kitabi kaseera su ahlul kitabi sun kasance da yawa suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama game da wannan fa yanzilu alaihi min alqur'ani sai ga wani abu wato sai saukar gare shi daga alqur'ani fa yatalu alaihim minhu zikiran abinda zai karanta musu alqur'anin a cikin sa kamar kistoshin annabawa tare da mutanen su da labarin annabi Musa da annabi Hadiru da annabi Yusufa da yan uwansa da kuma labarin ashabul kafi da kuma zulkarnaini da lukman da hakim da ɗansa da makamanta wannan na daga labarai na daga labarai da farkon halitta da abin da ke cikin attaura da linjila da zabura da kuma su bi ibrahim wa musa na daga abin da na daga abin da malamai suka gaza shi biya biya da ita ba sami iko ba sai banta abin da aka ambata daga cikin ta ba bar da sun askantar da kansu zuwa ga haka a cikin sa akwai wanda yake mai dace sai imani da manzon Allah saboda abin da ya riga ya gare shi na daga alkhairi a cikin su kuma akwai wanda yake mara arziki mai tada karan hanci mai hassada amma duk da haka ba haka yato daga daya daga nasara ko ko yahudawa ba ala shiddati adawatihim lahu duk da tsananin gaba da suke ga annabi wa yirsihim ala da kuma kwaɗayin da suke a mamare ban tashi wa tsulin tijajihi alayhim da kuma tsawai ta kafa hujjar su alaihim gare su da abin da gaskiyar littattafan su da kwankwasar su da suke yi man dawar alayhi masahib na daga abin da littattafan su ya zama ya tattaro gare shi da yawan tambayar nan ta su gare shi sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda suka ringa ta'annaci gare shi alka labaran annabawansu da sirrikan nan na ilmansu sirrihim zairihim da kuma abin da aka ajiye na tarihinsu da kuma sanar wannan tasa gare su da abin da aka boye na shari'a ta su da abin da littafin su ya tattaro misalin tambayar da suka yi game da ru wato wa yasa almaka an ruhi da kuma zirkarne ne wa yasa almaka an zirkarne ne da kuma ashabul kafi amma asirta anna ashabul kafi war raqimi kanu min atina ajaba da annabi isa da kuma hukuncin nan na rajamu da kuma irin abin da annabi yaquba ya haramta akan kai nasa da kuma irin abin da aka haramta musu na daga dabbobin ni'ima da kuma abin da yake tsarkaka halatta wanda aka halatta gare su da aka haramta musu saboda zaluncin da suka yi da faɗin Allah zalika masalun fit tawrati wa masalun fil injili da wani wannananka na daga al'amuran nan nasu wannan da alqur'ani ya sauka biya da ita su sai ba su amsa ya sanar da su da abin da aka yi wahayi zuwa gare shi na daga wannananka so can tun da alƙali ke cewa wa ma haza lam yuka an wahidin minan nasara wal yahudi ba a rawaito daga yahudi ko nasara so duk waɗannan jimloli da muka zo har zuwa nan duk jumla ce mu wutar ba la mahallal hanal irabi wato labarin nata shine ma hukiye ba haka to ana hadin da sun su annahu an kara zalika cewa ya inkarin wannan ba Koko ya sare ban tashi bar dai yawa yawan su sun bayyana da cewa lalle annabcin annabi ya inganta zancensa ya gasgata sannan ya furta da wato tsaurin kai nasa da hasanan nan ta sai yawo zuwa ga annabi kamar mutanen najarana su ne wai nasara da kuma ibnu suriya da ƴaƴan ahadabu su biyu da wasu wa'annan da wanda ya jayayya a cikin wannan nan ka shafin jayayya wadda annabi ma indahu yayi da awarcewa abin da ke gare su na daga wannan nan ka na daga abin da ya kai toshi mukhalafatan abin sabawa ne wanda aka kiraye shi zuwa kafa hujja da ya yi kiran nan nasa sai aka ce da shi قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين هاي زوا فدن الله هم الظالمون sai ubangiji ya kwankwasa ya ursa ya kira halarto da abin da zai yiwu ba abu ne wanda ba zai yiwu ba a cikin su akwai wanda yake mai furtawa da abin da ya musu nasa da akwai mara kunya wanda zai sanya wato ya ziki ya dahu zai sa hannunsa wato alafa bi hati min kitabi akan abun kunya daga abin da yake littafin nasa sai sa ya rufe gurin sai annabi sai irfa ya dai kai a awaru dauki hannunka ya kai mai ido daya eh wani mutum ne mai da'awar annabi ya yi mata tambaya yace a addinin ku idan mutum ya zina me ake masa ne sai to ai wanda ya addini wanda ya zina a cikin mu tausaya ma ake yi eh sai a kyale shi sai ta ba a cikin takardar ku me aka rubuta ce ce aka ce manzana rahimnahu kaga sai a tausaya musu kenan ko eh annabi sai sai sai sai sai abdullahi bin sulaim ah ai abin da yake jiki shine manzana rajamnahu shi mutumin sai ya sa hannunsa ya di wajen dugar sai ya zama ya danne shi saboda sai a karanta shi rahimnahu eh sai ka dauki hannunka sai gashi abin ya fito yadda manzo Allah ya faɗa cewa rajmu ake yi to a daga cikin abubuwan da wato wannan makaranta ta samu a wannan shekara alhamdulillah akwai a gidan talabijin na sufi media wanda sufi media din nan a kullum yanzu haka ana kallon karatun da ake a ko'ina a duniya kasar ko duk kasashen duniya dai ana iya ganin sa da mutum ya nema zai gani saboda shi wannan sufi media din yana da kyau yan uwa su wato a facebook ake samun sa a nime shi sannan a duba za a ga abubuwan da yake cikin sa kuma za a ga da guri guri inda ake ganin karatun da ake yi saboda kuma muna addu'a Allah ya saka masa alkhairi kuma dama sunan talabijin din ma mai girma ne an ce sufi media to muna roƙon Allah Allah ya sa albarka cikin sa kuma ya ƙara wato ɗaukaka shi ya ƙara yau tashi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wato shi almajirin naku yana neman addu'a ta musamman cewar dama alhamdulillah kullum a wannan makaranta yaban manzon Allah ake da fadar manzon Allah to kuma kullum da burin zuwa ziyarar manzon Allah to alhamdulillah in Allah ya so ya yarda watakila gobe yanzu an tafi ziyarar manzon Allah to da haka muna neman addu'a ta wato jagorori na wannan makaranta sannan kuma akwai alkawari wanda ba za a manta shi ba na cewar wannan makaranta za ta kai gaisuwa ga manzon Allah daukacin duk wanda yake zuwa wannan makaranta in Allah ya so ya yadda za a shigar da gaisuwa ga Annabi sallama da kuma sauran addu'o'i muna fatan Allah ya hada mu a cikin ladan baki daya wanda duk bai je ba Allah ya kai shi wannan guri wanda kuma ya je Allah ya maimaita masa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sha'anin karatu kamar yadda aka sani dama dai wakilci muke yi akwai iyaye domin duk wanda iyayen suke nan ba shi da magana sai abin da aka ce masa to Allah ya saka wayannan magabata mu namu da alkhairi gaskiya babu abin da zamu ci duk kyautatawa da dafawa ba wanda ba kai mana to muna roƙon Allah Allah ya saka musu alkhairi kuma ya kyauta bayan su ya musu yadda suke so duniya da lahira saboda haka wannan kamar yadda aka sani su za su ambata da masu riga sun gama yanke hukuncin su saboda haka Allah ya soya da gobe za a ga yadda za a tsara a game da ci gaba da karatu insha Allah muna fatan Allah ya samu a cikin ladan baki daya Allah kuma ya hada mu da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyayen nan namu na ruhi da na jiki baki daya Allah ya saka musu alkhairi wanda duk wani abu in ya taso sukan haskaka mana ga yadda zamu ga yadda za a aiwatar ga yadda za a aiwatar dan a samu daidaito al'amura yadda ya kamata a wannan guri ba za mu manta da malam Isma'ila ba babu shakka kowa ya san irin rawar gani da yake takawa a wannan guri kuma ba za mu manta da halifa ba shek malam samani Allah ya kara masa lafiya kowa yana ganin irin hidima da yake tun malam yana nan da kuma abin da bai wato gaza ba akan kowane irin al'amari cikin hidima akan wannan al'amari saboda haka ba abin da zamu ce da su Allah ya saka masa alkhairi sannan kuma su iyayen namu da suke ta wannan kokari tun daga malam Sulaimanu wanda shine uba a yanzu gaba daya da kuma malam Tukur Allah ya saka musu alkhairi da kuma yayye su Alhaji Ahmadu su Alhaji Dallaji da su malam Labaran duka Allah ya saka musu alkhairi da irin wannan hidima da suke yi fatan mu shine Allah ya hada mu a cikin ladan baki daya kuma Allah ya sayar da muka wannan amana mu isar da ita wato yadda Allah yadda aka ba mu isar da sai zuwa ga inda ya dace alfarman shugaba sallallahu alaihi wasallam na'am na'am amin walam yusir anna wahidan minhum azhar khilafa qawlihi ko ba samu wani wanda ya bayyana wato a sabanin fadin sa ba min kutubi daga littafin sa wala abda sahihan wala saqima ba samu wanda ya bayyana wani abu ingantacce min suhufihi daga cikin littafin sa ba mai rauni ko ko mai inganci qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa ya أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير حيث آيوي guda biyu fasali kenan da kare bai mana wayannan su ne fuskoki guda hudu na daga mu'jiza alqur'ani wanda suke bayyanannu wanda babu jayayya fiha cikin ta babu kuma kai kawo da kuma fuskoki wanda suke mabayyana a cikin mu'jiza alqur'ani min gairi haji na daga wani wayannan fuskoki akwai ayoyi wanda suka zo da gajiyar da wasu mutane a cikin wasu ƙariyoyi da kuma wato sanar da su cewa su ba za su aiwatar da ita ba aiko din ba su aiwatar ba ba su kuma samu iko ba bisa haka da kama faɗin nan nasa da yi ga yahudawa wadin kanar lakum daru lahirati inda Allah ya khalisa har zuwa ƙarshen aya kala ya ce abu isaaqa zajjaju ya faɗa ya ce a cikin wannan aya akwai mafi girman hujja akwai kuma mafi bayyana dalili hausa ingancin na manzanci na annabi sallallahu alaihi wasallama domin dai Allah ta'ala ya ce da su fataman nawul mauta kuma ya sanar da su cewa ba za su iya fito na fito da shi ba babu ɗaya da ya iya cewa ina ma ya mutu ba yahudi da ya ce ina ma ya mutu to a take da mutu
وعن النبي صلى الله عليه an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wallazi nafsi yace na rantsa da wanda numfashi na yake ga iko na sa babu wani mutum daga cikin sa da zai faɗa face an makare shi da yawunsa yana nufin zai mutu a take to sai Allah ta'ala ya juyar da su a saburin mutuwa ya kuma tsoratar da su dan ya bayyana da gaskiyar manzansa da ingancin abin da aka yi wahayi zuwa gare shi domin babu ɗaya daga ciki wato babu ɗaya da ya burin haka daga cikin su wa kanu ala takdibihi ahrasa law qadaru sun kasance kuwa su ne masu kwaɗayi a bisa sare ban tashi da zan sami iko sai dai Allah ta'ala yana aiwatar da abin da ya so to sai mu'jizan nan tasa ta wani ta bayyana bizalika da wannan nan ka hujjan hujjan nan tasa ta bayyana Abu Muhammad al-Asiri ya faɗa yana daga mafi al'ajabin al'amarin su cewa ba za a sami wasu jama'a ba minum daga cikinsu ko kuma ɗaya tun daga ran da Allah ta'ala ya umarce shi da wannan yanka ya ya umarci annabinsa da haka ba a samu wanda zai gabatu zuwa gare shi ba ko kuma wanda zai amsa zuwa gare shi kaga wannan saman mene abin gani da ido ga wanda duk ya so ya jarraba hakan minum daga cikinsu to haka nan ayan nan ta wato tsine ne ne ya ita ma daga wannan ma'ana ne yayin da wato fadanin na nazirana suka zo sun zo baki gare shi suka iya da su musulunta sai Allah ta'ala ya saukar da ayan nan ta wato tsine ne ne ya da fadansa da ya ce faman hajjaka fi ya yi zuwa karshe min ba da ma ja'aka min ilmi faqul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
فامتنعوا منها sai ko suka hanu wato min ha gabar wannan tsinenen ya suka sun yadda su ba da jizya dalilin wannan cewa wato babban su mai suna akibu shi yace da su sai aka koma aka yi mitin a ce kai kun fasan annabin Allah ne kuma kun san cewa ba a taba samu wani annabi an zo an yi wannan abin da shi sannan a ce an samu wa'annan da suka yi an samu manyan su sun wanzu ko ƙananan sun wanzu ba in dai ba so kuke mu ƙare ba to a kyale wannan abu eh ba dai jizya ba ce ma dinga biya shikenan eh kaga wato wannan shine wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa udwa sun yi annabin ne ba tunda inda ba naka ba dan me za su dinga bar jizya to misalin wannan faɗin Allah ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina ila qawlihi fa in lam taf'alu fa in lam taf'alu wa lan taf'alu wato daga cikin sahaban Allah wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa atu bi suratin min mislihi to Allah yake ba za su yi ba fa in lam taf'alu wa lan taf'alu eh lan din ana kiranta lan ce zamakhshariya domin tantil madi wal hadir tana kore yanzu tana kore kuma a nan gaba da kuma bayar abin da ya wuce to saboda haka ba wanda zai iya ai a can baya an samu wani Abdullahi bin Muqaffa wani wato Adibul Andalus eh wai ana zuga shi ya san Larabci ya san Arabiya eh shi to ai sai sai tambaya wai Qur'an nan izno ne ne aka tsatsata ne shi a to wannan zamu cike shi zama a ɗari eh zai zai ci ko 40 sai zama an hada an samu Qur'an ya zama izu 100 ya kwace saboda gashi shine ya fasara kalila wa dimna zuwa ga harshen larabci da da harshen ba na larabci bane ba to daga baya ya je zauna ya tayi yayi tayi yana ta rubuce rubucensa to bai bari wato a yaran nan sai ya zo wucewa yana sai rubutun sai ya zo wucewa ta wata makaranta allo sai yaro yana karanta wakila ya ardu bil ima'aki wa ya sama'u aqli wa qidal ma wa qudiya al-amr wastawat al-judi wa qila buda lil qawmi zalimin sai dawo yace kai yaro maimaita abin da kace sai maimaita masa sai ce wannan me kenan sai ai qur'ani ne sai ce wannan shine qur'ani ce shine sai ce tab idan ashhadu anna hadha la yu'rad na tabbatar ba za a iya fito na fito da wannan ba sai koma gida sai wanke abin da ya zo tariya shikenan magana ta kare eh in ba dan haka ba kaga Allah ya rufa masa asiri da yadda muke karanta na musailima mar ana dariya shi ma haka za karanta nasa mm so so haka tunda Allah ce fa in lam tafalu wa lan tafalu eh ba mu izo alqur'ani sai hakuri kawai akbarahum sai ba su labari annahum la cewa su ba za su aiwatar da haka ba irin yadda ya kasance to kaga ita wannan aya ita ce mafi shiga a cikin babin nan na ba da labari amsa gaibu sai dai a cikin ta akwai gajiyarwa na daga abin da ke gabaninta alhamdulillah amin amin amin